أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى bayan a ayoyin da suka wuce ya nuna mana makomai 'yan wuta da makomai 'yan aljanna kuma ya nuna mana butuli irin na masu mutunci ya nuna mana irin girman kai irin na yahudawa da nasara wanda ko sun ga gaskiya ba za su bi ba da duk wani mai yin koyi da irin halinsu ga baki ɗaya sannan ya koro mana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah da yin abubuwa na kubuta to hakika wayannan wuta ba za ta same su ba hakan nan zuciyarsu ba za ta ɓaci ba gobe kiyama abinda za su gani zai faranta musu rai to hakan nan ya nuna mana cewa shi Allah shi ne mahalicin komai da komai khaliqu kulli shay wa huwa shi mahalici ne kuma ala kulli shay'in wakil shi yake jibintan duk abubuwa komai ba abin da ya fi ƙarfinsa to sannan ya ƙara mana da cewa duk wani abu na sammai da ƙasai makalidinsu gabaki ɗaya ragamansu ragaman wayannan abubuwa halittu na sammai da ƙasai gabaki ɗaya to yana hannunsa amma waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah wanda suka ƙi yarda da wannan kaɗaici na Allah da buwayarsa da isansa duk suka ƙi yarda to su san cewa su ne wanda suka yi asara su kaɗai ne wanda za su haɗu da asara gobe kiyama su shiga wuta to shi ne yau bayan na faɗi ya faɗi duk wayannan abuwa yake cewa manzon Allah kul ka ce musu a fagaira Allah ta amuruni ai wa jahilun ya ce wayannan jahilai kawai ba ku sa abin da kuka yi sani ba duniya jahili shi ne wanda bai san me yake ba wawa ba haushe yake cewa sakare ko wawa shi ne jahili dan shi bai san abin da zai cutar da shi ba bai san abin da zai amfanar da shi ba bai san abin da in yayi zai ci gaba ba bai san abin da zai ko jansa baya ya koma baya ba don ka samu irin wannan mutum bultum bultum to ka haɗu da gato wawa sakare shi da jahili ta shi ne Allah yake cewa kun a fagairar Allah shin bacin Allah ya nuna mun gaskiya na nuna muku gaskiyar na kira ku zuwa ga gaskiyar na bayyana muku gaskiyar na Allah buga muku misalai iri-iri saboda tabbatan wannan gaskiya ni na karanta muku wanda ba ku gane ba na bayyana muku bacin duk wannan abu kuke neman wani hauka kuke cewa a'a ai ya kamata ka bauta wa Allahnmu mu ma mu bauta wa Allahnka ya ce jahilin banza ya ce to shine ga musu a bagayar Allah shin facen Allah don su zoje manzo Allah suka ce mu za mu yarda da allolinka da rana kai maka yarda da allolinmu da daddare ka zo ne hauka kai mu 50-50 muna bautan wannan da wannan to shine Allah ya saukar da nan ya ce ga musu a bagayar Allah wani Allah shin wani Allah zan bauta ba bayan ni ubangiji na shiryar da ni ya bani annabci ya saukar min da qur'ani domin in shiryar da ku ni shiryayyen nan ni da kuke neman kuma in je in bata kamar da ku kuka yi batan batakanta a a ha yace ashe ta'muruni a abudu an ya a fagairallahi kuna neman wani Allah ta muruni kuke korona abudun bauta masa aiwal jahiluna sarakun wawanci kawai wawaye jahilan banza ku tabi
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
wannan aya kamar da annabi ake amma da mu ake mu ake wa magana wala kad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik la in ashrakta ba inda zai manzo Allah ya shirka babu kamar Allah ne yana gaya masa cewa amma kaga in ka bi damirul muhatab din kamar da shi ake to amma da mu ake yi mu ummansa da mu ake yi yake gaya musu ai hakika wa laqad uhiya ilayka an saukar maka wannan kadin nan kabul khitaba din zai koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake yi wa magana cewa hakika na sauko maka da wannan qur'ani domin ka shirye da mutane wa ila alladhina min qablik haka annabawan da suka gabata su ma na shiryar da su na gabatar da su na karantar da su saboda su kira ummansu la in ashrakta bayan wannan ka sani ya kai wanda annaba suka kira ka suka daura ka ta farkin madaidaici ta farkin kadaita Allah da ta farki na gaske to ka je kai shirka da Allah to ka san fala ya fatsan amala dukkan aikin ka ya rushe duk wanda ya kafirce ko kai shekara 80 kana azumi kana zakka kana ranta kai shirka daya ka tafi wajen boka ka yarda da abin da boka ya faɗa duk ayyukan ka sun rushe sai dai ka shiga musulunci sabo ka je wajen mai sihiri ya yi maka sihiri ya kulla maka wani abu ka je wannan na binnau ne wannan na roƙau ne wannan na sangaɗau ne wannan na kaza to ka yi shirka ka san da wannan hakika ka tafi duk abin da ba Allah a ciki ka shirka ne la yahbatanna amaluk kasan ayyukan ka duk za su rushe wala takunanna tabbaci kwa duk wani aikin sa ya rushe min al khasirina hakika yayi babban asara saboda a ce kai shekara 30 40 kana azumi ka tashi dan neman duniya ka ji kai shirka ka ji wajen boka ha boka na nigeria ko bokan indian ko bokan china ko bokan chadi ko bokan boka ne na ko'ina wanda yan siyasa suke zuwa musu suka ka tafi wajen bokan na kana neman mulki kana neman sarauta kana neman kuɗi allah bai da shi ba ya ci faɗo ne ya sa jimla kuma ku roƙe ne in biya muku bukatar ku ha to ka ki ka sha allah baka da shi ka tafi wajen boka ka kasancewa ko ka samu ko baka samu ba azumin ka na shekaru da shekaru kana duk ya tafi sallolin ka duk sun tafi zakar ka babu hajjin ka babu komin ka alherin ka da kai da sunan musulunci babu din ka kafirce la ya fatan na amal to ko duk ayyukan da na sun rushe ai tabbat wala takunanna tabbas kai ne kwaminar hasirina wanda ya yi asara nan gaba wa kana da tabbacin za ka yi shekara arba'in nan gaba ai baka da shi na'am domin haka dan adam in ji Allah ba lillaha watsar da duk wani abun facen Allah watsar da duk wani surkulle facen Allah watsar da komi fa'budu domin haka fa'abud ka bauta wa Allah ka ɗai balillah fa'abud ai ma'ana fa'abudillah la annan Allah shi ne mafulun bihi fa'abud ismul amr ai dama ana kaddama shi akan filul amr idan ya zama akwai bal a ciki to shi ne balillah fa'abud ai ka bauta wa Allah wa kun ka zamo mina shakiri na ka gode wa abin da Allah baka ko kaɗan ne in dai Allah baka buka ce alhamdulillah ubangiji na na gode maka alheri duk yana gare ka daga gare ka zai fito gare ka zai koma ya Allah na gode na gode ka zama daga cikin masu shukura ga Allah ka rabota a duniya da lahira gabaki daya na'am وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما wannan aya sababi sauka wani kafin ya zo wajen manzan Allah sai ya ce manzo Allah kai Muhammadu yanzu ka zauna kana kurarin Allah ka zai iya yi komai zai yi komai din nan ita wannan kasa yanzu me yayi zi yanzu sai ya dauki kasar nan a zai ya daga kasa zai ya daga taurari zai ya yi wannan zai ya yi wannan zai ya yi wannan da Allah ka rabu da mu shine Allah ya saukar da wannan ba su san Allah ba in ji Allah amma qaddarullaha haqqa qadri ai ba su san Allah ba ba su ba wa Allah wayan da ya dace da shi ba ba su ba shi ba da hincin su yayyawa wa ma qadarullah haqa qadri to su sani cewa wal ardu jami'an ƙasa da abin da take doronta da abin da take cikin ta a rufe da duk gabaki daya gabaki daya qabdatu yawm al-qiyam ba su kai damka ɗaya na Allah ba ba su kai damka kaf da mana kamu ɗaya na Allah ba su kai ba babu shi waye su yau malkiyama wasu samawatu wannan saman da kake nunawa ya kai wane da taurarinta da rananta da watanninta da hazo-hazonta da jajimarinta da iskokinta da duk wani abin da kake gani da baka gani wanda suke can mutawiyatun fi yamin za ni bai su da kalman kullulu kullulu sai su nake karam mutawiya bi yamin domin haka Allah da ya faɗi buwayarsa ya nuna mana irin ƙarfansa da ikonsa da buwayarsa da isansa sai ya tsarkaka kansa da kansa da duk wani abu da ake canfa masa na rashin iyawa ko na shirka ko na rashin sani duk ya ture ta subhanahu na karkaku da duk wani abu na kaskanci shi ne ma'anar subhanahu ai Allah ya ya tsarkaku ai tanazzaha ai ya tsarkaku daga duk wani abu na asfanci na rashin iyawa ko rashin sani ko rashin dabara ko rashin kaza babu subhanahu wata'ala kuma shine kamfaffan me ma'ana ba wanda ya dara shi a wajen yin abubuwansa amma yi shirkuna ga duk wani abu da suke shirka da Allah to fa Allah ya fi su sun ɗin mazan halittar Allah ne na'am ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
wanufiha idan aka fura kaho fi suri a cikin kaho wura kaho da ake cewa kaho abu ba ya yi kama da kaho na ba kaho ba ne to allah yana saukar da kalmomin sau lokaci domin mu gane to idan aka yi wannan busa kaho na fari wannan na fari ne fasa'i kamar fi samawati sai su firgita har mala'iku su ne a sama duk za su firgita mala'iku su firgita wa man fil ardi haka wanda suka mutu a cikin kabari suna binne gabaki ɗayan mu mu firgitu kamar yaro ne yana barci in sama da daɗi bayan yayi wasa ya gaji eh an gane aka zo mahaifiyarsa ko babansa yana so ya tada shi bai tada shi da hankali ba yace tashi yaya ya zai firkice zan ya ji abu ne da ba a zaku daga ne fito zai ji murya ce wanda bai san daga ne fito ba to domin haka idan mala'ika mai fura kaho ya fura fura mala'iku ma sai su rikice su ce tab me ya faru ne gaba ki daya tukuna wa man fil ardi da kuma wanda suke doron kasa abin ne kowa dabbobi ne mutane ne aljanni gaba kila rikici illa man sha Allah illa man sha Allah sai annabawa sai wanda Allah ya so ba za su firgita su ne annaba annaba ba sa firgita za su ce lokaci ne yayi duk ihun da ka- aka yi a su ba zai ba don su a kwanci hankalin su a kwanci ne kai din kana firgita don baka san me za ka je ka tarar ba yi eh mun sa abin da za mu tarar dole mu- mu firgita to amma su ai sun san me za su tarar sun gama aikinsu sun yi aikinsu daidai sun yi ci kamar inda Allah ya bore su to kaga ba ba fargaba Allah da kansa yana cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu suna firgita babu suna bakin ciki wa bin kiyama annaba ba babu suna firgita ba su rai ba zai kusance su ba hakan nan wani abu na rikicewa ba zai sabe su illa man sha Allah sun man nufi hasannan a fura kaho na biyu wannan baba na na kabari da za a rikice na fari din ba wai fitowa za a yi ba ba kowa rai zai koma ne a jiki ƙasa ta girgiza iza zulzulatil ardu zilzalaha shine za a yi zilzal inna zalzalatis sa'a la shay'un azim za a yi zilzal duk ƙasa na gurgudu gugum gugum gugum rugugugugu ana tas yana tas girgijewa don rayuka su koma don za ka samu kabari da wata kin an an binne mutum ya kai miliyon A, yanzu ko zawon na biyu yanzu mutum dubu mutum dubu kadai suna zuwa bai daya ai za mu ji masallacin na muna jin wani guru-guru tun kafin su zo in wajen dangan ne za su muna jin karar ne to balle miliyoyin mutane to ƙasa aka za ta girgiza a fito da su wannan shi to nufi kafin suru na barin na busa rai ne da girgizar na na a shirya akwai babban al'amarin da abu sannan kuma sun manu fi khafihi ukhra sannan a ba sake hura kaho na biyu fa idahum qiyamun sai ga shi nan kowane halitta ga shi nan kowa barka ta shi dan neman kowa na fari shi ne wanda idan ba wanda yana cikin a cikin kabarinsa lafiya kalau shi ne zai ce man ba a sana min malkadin hada wa ya taɓa mu daga baccin mu mai dakin nan kamar za cikin azumin nan an fara zafin nan ka samu wani ɗaki mai ac kana kwance aka zo aka tayar da kai ya za ka ce kai da zai wani wani ya baru katar da man ba a sana min malkati na haza to sai mala'iku su ce haza ma wa da rahma wa sadaqal mursalun wannan shine alƙawarin da Allah ya yi cewa za a yi tashin kiyama to ku tabbatar mala'a annaba sun yi gaskiya ba su yi muku ƙarya ba wani biya bihi ukura fai za hu kiyamun sai ga sunan kowa ya tashi yanzu nuna suna buru kuru da musu in ji ba su ko kamar musuru ya ji ya ga kare ka san ububububu kyan wani gudu da ya fito waje big sai ya ga kare a gabansa kun taba gani inda zai zaro da ido yana wani haka don ya ga abu mai hallakarsa to shine za a taso don zuguna kowa don kowa bai san yake ba ta dan an dan nan su ta ga babanka baba ba ya ce wai wanka kai ta fitan ni ma ga uba na can shi mai ce baba na ce kai yau mai yun fahu fi sori haka nan fai za ja a ci saha yau mai ya firul mar'u min akhihi wa ummihi wa bihi wa sahibatihi wa banihi duk wayannan da a duniya kana ta matso su kana cewa kaza menene wannan dan wani ne wannan kaza ne wannan kai har abokanai in ba na mumin na imani ba ka zo kana wani ka samu wani dan siyasa wai abokin ka wani dan ja'iri wai shine abokin ka makareci munafiki wai za hadasa kadaba wai za wada akhlaba wai za utumina khana wai za khatama jalal duk sifofin munafukai guda hudu nan suna cikin mutum wanda manzo Allah yake cewa man fihi arba'u khisalin منافق خالص وإن ادعى أنه يصلي ويصوم ko ya yi kurarin yana sallah na azumi ka samu munafiki tacece wanda ba wani tantamato ka samu abu hudu a cikin mutum na daya ya faɗi ƙarya abinda ya faɗa ƙarya ba zai cika ta ba ya yi wa'adi ba zai cika ba ka yarda da shi ka amince maza ka ba shi kuriyanka ya ci amanarka ya yi ma sa'ata satan da shi da jikokinsa da jikokin jikokinsa ba za su iya ci ba ya kyale ku kai da jikanka da jikokin jikokinka cikin talauci da yunwa duk ya kwasi wai alherin ku duk ya kwasa dan neman kamar da na ga abu kullu ba Allah ba bai halitto ni talaka ba mutum ya nuna mai da Allah yake ya halitto ni talaka bakin Allah yake mana ya san kowane abu mai motsi duk halakan wani motsi ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha duk wani abu mai motsi dabib ma min dabibil alf ba wani abu da yake motsi a doron kasar nan Allah bai sanya rumbunsa ba babu ɗan kaga an samu tangarɗa ɗan adam ne suka zaɓi junan sashi suka kwashi na sashi eh ai dole misali yanzu aka zo aka kawo mana buhu ɗaya nan misali inda mun za mu natsuwa kowa kwafin shayi zai samu buhu ɗaya na shinkafa an ajiye sai muna na a in yanzu muka raba kwaf ɗaya na shayi zai sami za mu samu a ba za mu samu ba to mu mayar finjani kowa a ba shi finjan da shayi rabi rabi rabi sai ka ga kowa samu ko ba ka ba amma idan wayansu sun tashi don sun fi mu a sun riga mu zuwa wajen shinkafar ko sun fi mun karfin jiki suka tafi da mudu manya-manyan suka kwata har ma wani ya yi ba ba kere ya ce sauran fa kai dunnawa ne to ka san Najeriya yanzu da suna yin handama masarautan masu mulki na Najeriya ba shugabannin mu da suna yin handama ne ka san handama shine loma biyu yana isar ka kace hudu ko ka fashi hudu ka ajiye wajen biyu in wani lokaci ba ce suka ga wannan ɗan ba zai yi ba suka shiga ba bakere suka ga yanzu ba bakere ma bai musu ba sun koma wawa kere eh kasa ba bakere shi ne ka ce wannan manawa ne wannan manawa ne wannan manawa ne wannan manawa ne wannan shi ne ba bakere wawa kere ba wawa kai da ciki kana kai da kanka kaka in ba ka ba dan Allah da annabi wai mutum daya kudin jama'a ya saci triliyon triliyon ko na ganyen me da sunansa ko ganyen nim aka tara aka baka triliyon ai zai za ka sayar ka siya bincin shekara dubu so dubu so dubu so dubu ba saboda dubu so dubu shi ne miliyan ɗaya to yau a nigeria ba ma triliyon ba akwai wanda suka saci ke triliyon eh allah don triliyon din na dola ne suka sata triliyon na dola ta mayar da shi naira ke triliyon ne na naira ma'ana triliyon so dubu bai zai da shi me za su yi da shi in ba mugunta ba mugaye ne Allah da iko ya ba mu sarakuna mugaye a zalimai wanda ba su san Allah ya yake wanda su ji tsoronsa ba haram ba ne aka kamar Najeriya tukuna ga mutane ba na cin abinci su kwana don sai su ce wai mutane ba sa son aiki ne ka ji zancen banza kai wani aiki kai ka samu triliyon ga mana noman da kai ga mana rijiyar da ka haka ga mana kiran da kai wani aiki na na gumi kai ka tara wannan kudin me kai za ka zo ka tume mu da mu ci mazaune banza wallahi ƙaryanka kai ne ci mazaunin banza sai da kake sata mu kake sata kayan mu da bayan ci mazaunin banza akwai wanda ya bi ka ai kai ne ci mazaunin kana zaune akan kujeranka a cikin yanci kake mana sata ai kai ne ci mazaunin banza mutane da su je suna ƙwadugo su yi abin nan su yi dako su yi noma su yi sussuka su yi komai su yi casa su yi menene kaza kaza ku zo in ma mutumin aikin gwamnati yake yi ka zo ka cewa za ka bashi dubu saba'in da bakwai a wata naira ma shaidiyar kudin nan wanda ba za ka yi wani abin kirki ba dubu saba'in da bakwai ba bai kai kudin abincin minti biyu na karnukansu ba abinci da suke sai a karnukansu ya fi ya fi dubu saba'in da bakwai amma ka zo ka samu dan adam hmm? ya yi ban komai ya yi maka aiki ya zo ya taya ka ka ce kada ba shi dubu saba'in da bakwai wannan makana kyashi a wani gwamnati sun yarda a wani gwamnati ba kudin su ne ko gidan gidansu ne ba za su yarda ba me za su yi da shi kana sai motocin miliyon 500-600 kai na ma'aikaci da zo ma'aikaci dukkan su sunan gobe civil sabat idan kai kafi shi bara sata shi bai samu damar sata ba ne wannan shi kamun da ke ba gaskiya da sai an faɗa wannan mutum ya nuna mana gidan su da ya je kawo kudin nan haba jama'a kai ku dauke mu wawaye mana muna ganin ku jiya jiya gidan haya kuke ciki jiya jiya muna kallon ku kuna hawa mato taxi wai su ku kudin taxi ma ba ku da shi jiya jiya muna ganin ku da riga da ya Allah ya ba ku amanan jama'a mu gan ku da motar miliyan 500 ga da kai in ba an manja mu wawaye ba to wallahi mu ba wawaye ba ne za mu ta ja muku Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa gobe kiyama ku ka ga wannan Allah ya isa نعم سيدنا
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون halalar sai wa ashrakati shamsu bi nuri rabbiha wannan gane ma'ana asan asan lahira ake faɗa za ta hasku da hasken Allah saboda ƙasar ba taɓa yin zunubi a kai ba za ta fito bin abinan faratar ba dauɗa a haske za ta gaita wa ashirakatul ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitabu sai a fito da duk littattafan aiki da aiki kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ulqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yakrahu mansura ikra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba manzo Allah na cewa za a kawo mutum fallonsa na ayyuka da ya yi ganin idon kaɗan ne ganin idonka ko ganin ƙafarsa aka je ma ya tashi hankali ne balle ganin ido ganin ido ba yanzu ka tsaye idonka mai kyau ne daga nan a za ka kusa da bulkutu in idonka mai kyau ne hanya mai kekiya an ji mai ido mai kyau zai ga kusa da zai ga police parade ne kamar to aka sanya maka littattafan aiki nan da balus kwalai ya kashe ya kira kitabar kafa bin nafsi kal yau ma alaika hasiba ba ka hadu da aiki ba eh kuma ranar ba wani jayayya da za ka yi yau ma nasimu ala wa tukallimuna wa arjulahu wa tajadu arjulahu bima kanu yafsiqun ko ba ka bane hannu yana magana kama tana sha gaskiya ne ai ka san akwai tashi wallahi ma ji hankali wallahi lahira ba wasa bane billahi allazi la ilaha illa huwa ba san san ba kasa bace to ba mountain ba eh mana wai shine abaka to Najeriya ba ko me a ce ka je ka dauki babban loya san ya zo da soso a kai babba ya tsaya da bakakin kaya ya ringa ta karya ya ringa wayan kaza kaza sabsattin kaza menene trash kaza menene tulimtin kaza kada ta fi na dauki da kyau san a ba san mountain ka dogo ranar zai faɗi gaskiyan kanan Allah san su me Allah sai ce kai ina suke kananan doyi da manyan gaba ki dai ku zo ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya wa man yajadilu anhum yawm al qiyamah amma ne kune alaihim wakila a duniya ku ne ba an ji kusan manya-manyan doyoyi kananan doyoyi tsakasakiyar doyoyi ku ne kun za ku yi jayayya kun haɗa ƙarya da gaskiya kun haɗa babu da akwai kun karanta mutane sabsabshin kaza sakin layi uwa ne kaza kaza a kwanan ku yi ta jayayya ku fito da mutum daga ƙarya ko to a antum haula jadattum anu bila ayatid dunya wa man yujadilu Allah a duniya ga nan kun yi ta jayayya da alƙalan alƙali ma wani ya tsoron san yake yi abu ba daidai ba zai ce ya hukunta daidai ne to ko kuma ina kuke yau a ku tashi mana tashi sanwa ne tashi jajilillah ka tashi ka yi jayya da Allah tashi tashi tashi ga wannan ya saci kudin jama'a ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza Allah ya fito masa da kitabi wa wuziyar kitab gashi nan tuhuma iskin gashi nan kes iri-iri ina loyansa loya ina kake shiru a kai magana mana a altufa wulayi ina kuke sai ga loya dusu ido ya rena fata da neman to haka ne ko kai alhamdulillah ya Allah mun gode maka da za ka yi tashin kiyama billahi da ai da mun wallahi da ba za ka yi tashin kiyama bin halaka banza kawai wasu kattun da su faci walwalan mu su je su da yaran su da matan su su yi ta walwalan su ta iskanci da kawalan su da karuwan su mu sha wahala kuma gobe mu tashi budan su duk turnake daya a ina alhamdulillah ya ubangiji mai adalci ya ubangiji mai adalci godiya muke yi maka godiya muke yi maka subhanaka min adilin ka tsarkako ubangiji mai adalci mun gode maka mun gode maka da ka sanya akwai mutuwa akwai rayuwa akwai wani kotun kuma ba ba wannan wai kotun Allah ya isa kai ku ji wai sunan wani banzan kotu wannan supreme court of na Nigeria sunan wai kotun Allah ya isa wayan da ka tafi can shi kenan in ka faɗi ka faɗi to za mu je supreme court wancan babban a insha Allah za mu yi appeal ai ni kam ana cewa ka tashi appeal kullun zai a insha Allah eh muka san din da zai tsaya ya karbe su an ba haka ba ku kawo mana kayan mu a duniya ku ba mu mu yafe muku Allah ku kashe mana yunwanmu ku kashe mana walwalanmu ku kawo mana ruwan sha mai kyau ku buɗo mana hanyoyin kasuwanci na ɗan kasuwa ya yi shiga mai noma a taimake shi da gaske ba na damfara ba mai kiwo a bashi ba na damfara ba duk abin da dai za a yi a zo a tun- a sanya mu turban arzikin mu in aka tun sanya mu a yi wannan turba shikenan ko ya sa ta yi ko sun sa ta zama yafe musu gobe kiyama Allah inda sun yi din yanzu sun yi mana kamar na katar ai mun zo za mu yafe musu mun san yanzu mutane katar za su yi adalci ga shugaban su- sun yi satar amma sun yi musu walwala yanzu kamar azumin nan a katar fa layin kana tafiya an sa AC don karkashi zafi Allah za a yi muku katon rumfa rumfa babba ba ya kusan babba da tsinu sai muka a zo a kawo su fam ac a kawo menene a ciki ruwa yana gudu a tsakani yana wani cikin ku zo azumin ku a nan za ku yi ba za ku ji wahala ba in gidanka kake so ba biyan kudin wuta ba biyan kudin ruwa ba biyan kudin abudan mai yake da suna ba wani shegen tax ba wani baro added tax ba komai ba asibiti kyauta karatu kyauta ba ka da lafiya za ka yi ka kasar waje asibiti gwamnati za ta biya kyauta an ka tafi brunei hakan nan sukan haji kyauta umra kyauta duk kyauta mutane suna cewa sarkin sa ya saya mota ɗari ya saya dubu biyar mamara tun da jama'ansa lafiya Mu- muna mutum in suna yi mana kirki za mu ki su ne su ka su yi mana kirki amma su da kansu sun san ba za su yi kirki ba shi yasa za su sha duka shi yasa suna tafiya sibilar jtf ina kake ƙato da gora ina kake maharbi ina kake mobile police ina kake police baka bakin uniform ina kake soja ina kake sojan sama ina kake joint tax force ina kuke dss ina kake abin intelligence ina kake eh maybe intelligent ina kake nigerian intelligent ina kuke ga mutum da yana tafiya da mutum dubu ko fa- ku ga motoci karnuka wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai ga mutum ha in suna da adalci Allah ba mai bi ba mai abin nan nan me za mu yi mu ma ka gane mu duka da za mu yi talauta Ha, ku duba babarin baku mu mutanen Najeriya don Allah da annabi na tambawa ba mu kai dabba hankali ba ne ba mu kai dabbobi hankali ba ko mun kai ku duba dan fulatani dan dan fulani mai shekara bakwai garke ɗaya na shanu abore zai ɗauka ya fita yanzu ne da masu fashin shanu da mene suka zo duk ya faci amma kun wanda sun sani can baya shekara arba'in hamsin ɗan fulani guda ɗaya zai ɗauki garken shanu ya fita shanu ɗari yana gabansu yana tafiyar suna bisa yana bura abin sa tiri shanu kun san me yasa kun san me yasa wayannan shanun sun san wannan yaron tafiyar da yake yi ba tsawonsa yake duba ba tsawonsu yake duba ba zai zo ya shiga inda itaciya ta karye ta yi ƙasa don shi duk yaro ne ya zo ya wuce sun su zo tozon su ya yaki a'a sai dai zaga sun san da wannan zai yi tafiyar da sun san in yanzu sun tafi sun gaji in su jojin ba zai kai su inda ba ciyawa ba zai nemi duk ko ina da ciyawa mai amfani zai kai su kuma in ya kai su ba zai dame su ku ci wannan ku ci a'a sai bar su yusarihuhum ya bar su suna cin abincin su shi ya je zauna karkashi ta ce yana fura shari'in sa can ya zuba kanzonsa a cikin ruwa ya zo da ɗan nononsa ya zuba da ɗan mai ya ci kuɗa ya haɗe ƙarfe hudu yanayi ya kai su inda za su sha ruwa rana tana son faɗuwa ƙarfe biyar sai ya karki ya mayar da su lafiya shi yasa suka fashi na gaba mu ma wanda suna yi mana haka kowa ne zai mulki yanzu muka waye wallahi za mu ba su na gaba ba za mu sake magana kan su ba hai su ba mu wutar lantarki kyauta don najeriya za ta yi afodin din wutar lantarki kyauta eh najeriya ba wallahi za ta iya wallahi arzikin najeriya za ta iya kai ga burkina faso ka fara najeriya ba ta kai burkina faso ba ne eh ba kuna ganin burkina faso wannan da yaro yau shekara biyu me abin da bai yi ba ai shi kudin ne ana sata kawai su yi mana kodin wuta 24 hours kyauta in ba za su ba mu kyauta ba inda kake so ba shi ba masu kudi rance ba zan ba shi to in ba ka so a ba mu kyauta a sayar mana 10% ko ka yi ba a sayar mana 10% a sayar mana abin naira 100 naira goma alhamdulillah mun yadda za mu biya don abin kyauta wani lokaci za ka zo ka yi ɓarnarsa su aje mana matar mu na uda ya kamata mun kai minti biyu ta sauka a samu doktoci expert kayan likita expert ka ji a auna ka a san irin cutar da yake damun ka ba na ga muku ba kwanakin ba ha mata ta shekara goma sha takwas na kashe kuɗi na kabuwar ina tsare da taimakon wayan nan da menene duk menene ashe ba cutar ta suke ba magani ba ba wani asibiti da bankan ta kare bankai ta ba kare na kai ta egypt kwana huku tablet hudu billahi da aka bata kawai ta warke to amma ya riga shekara takwas organ nata da ciki ya yi an yi destroy da shi da magunguna ba shi ta duk kamar mota ce kullum kana zuba mata mataccen bakar mai da izini da menene to ina su fitin da ringin da kwanutirot ha da kan shaf da karan shaf za su yi lafiya ai ba za su yi lafiya ba ka kai wa wani gajaliyar makaniki sai ya zuba ma bakin mai maimakon wajen bakin mai ya zuba maka gris wajen gris ya sa ma giya wai wajen giyawa ya zuba ma fetur wajen fetur ya zuba diesel kullum yana yi masa mota a sai kaje ka samu ne expert ya ce a ya abin da yake faruwa ka je ka so bakin mai ɗaya a sa injin da kaske ya zai kyau amma bayan mai bayan injin ya mutu to domin haka yan uwa musan cewa mu shugabanninmu muna gaya musu ne wannan su yarda da faɗan yau su yarda da suka na yau su kubuta gobe kiyama don muna son su Allah muke damu don ba masu zamu yi tumbu mu shiru in an ji an kama su ta ba ku ga amara ba za su miki in bayin ku ne Allah ba mai kama mu don banza ka kare na muna ga musu wasan shi wala yalidu illa fajiran kafara shikenan shikenan shikenan wallahu a'lam na'am Allah shi ya baka malam a mai tambayan nan yana cewa yana da kuɗi wanda ya kai naira miliyan uku da kuma yana so zai ba da zakka kai shiga ta kace masa yanzu bana bata kai kuɗin da zai cire wannan wannan duk malamin da yake ga maka wannan jahili na'am idan asa ta baci na'am ba da zinari za a auna ba na'am da azurfa na'am manzo Allah ya ce dama zinari 20 azurfa 200 na'am za a duba azurfa yau kudin ka nawa nawa ne gram na azurfa ina wanda ya sani ku sani ba eh gram na zinari ba 120 ba saboda saboda sisi 500 ne ba to 550 mu ɗauke shi ma ɗari biyar ɗin ka gaji kowane gram ya kama a kan dubu ɗari da ishirin shirin to azurfa nawa ne gram za mu koma azurfa ne azurfa naira ɗari hudu hudu ne gram na shi to za koma azurfa ne a haɗa ɗari azurfa ɗari biyu shi kenan za da shi za a cike ba da zinari ina ji an gane na'am eh na'am mutum da zinari ba ta kai darajar ɗayan ba ko kuma tana daidai da naira da shi ne amma yanzu in ka ce za ka auna kuɗi da zinari ba za ka fidda zakar ba ke na'am a zalibi azurfa ne Na'am.
ake ɗauka wannan shi ya je cire zaka akwai zaka a kan tsakanin na'am amma Allah shi ga maka malam a mai tambayar nan tana cewa mijinta ne baya azumi na watan Ramadana yawa kuma sannan ita ma ya hana ta yin wannan azumin watan Ramadana yawa shin saboda biyayya ya halatta masa biyayya kan haka bai halatta ba la ta'ata li mahluqin fi ma'siyatil khaliq na'am ba a yi wa halittacce biyayya wajen saba wa mai halitta na'am azumi mai halitta da ta yi na'am ya yi halittina min kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum haka ya faɗa kutiba alaikum a ayan gaba yake ta sha'arun ramadan allazi unzila bihi alquran yake cewa wa man shahida minkum shahra falyasum al'amari ne rana mijinta ba zai azumi ba ta fita ta ga alwalinta cewa wannan kafiri ne na'am auren kafiri kuma bai inganta ba na'am
ya wala
na'am a Allah shi ga maka malam mai tambayar nan yana cewa yana da yara 'yan mata ya aurar da su na na wanda ya hana su fita zuwa kyamun laili saboda abubuwan da yake gani da samari da 'yan mata suke yi na su fita shi ne yake shi ya halatta ya ja su sallah ya alamtara kai ma zuwa naji Ya waye ne da ya ce muku a zo- a zuwa karanta qur'ani na
a zuwa ya tarawu ya sa qur'ani uwar wa ya ga muku eh balle ta hajjud din nan kun san yaushe aka fara ta hajjud 1953
na wani limamin haram ya na shabaka abdulrahman hafid shi ne ya fara annabi ne ya yi tahajjud ko kuma sabai abubakar ne ya yi ko umar ko usman a imamai imam malik ne ya yi ko abu hanifa ko shafi'i ko babu na
1953 kaga kowaye ba wani tahajjud da aka sani sai tarawih na tarawih kuma Allah ya ce fakara umma ta yassara ya ce fakara u khatamal qur'ani ba na wannan khatamal qur'ani ai bid'a ce na
dole ne wani ba zai ya kazo kari ke hajjo da zai na
ina wanda za su iya su yi wanda ba za su iya ba ka falla al-mu'minin al-kitaba na ba shi malamin tarar nasi din waya ga masa shi ba bid'a ce ma da yassara kawai abu na
in kai Allahu akbar wala dhalin Allahu akbar sami Allahu liman ka sake ta shi Allahu akbar wala dhalin Allah ya isa ka karanta mata yassara min al-qur'an in kaga za ka isa sura inna da na kan kausar ai ma ta yasa rai ko aya ɗaya na ko a fikiyo ma haka ne aka ce ai a sura ɗin walau aya yanzu kana sallar magariba za ka isa inna ta na kala ka biyu na yi ka ce allahu akbar wala dalil inna ta na kan kausar allahu akbar bayan ta taso wala dalil فصل لربك وانحر الله أكبر. شكرا ما تيسر الله من قال ما هكا يجي مسيء صلاة ما تيسر na
هو أب- هو ne yake ya san Qur'ani na Allah shi ga maka balle ma yanzu ya zama karanta Qur'ani na wayan su ba na Allah bane nuna guninta ne sai ga sun sa yara samari uku hudu biyar wannan ya fita wannan ya shiga adas wannan ya kawo nashi ta lokacin kare kirkire kirkire daban wannan ya zo ya yi riwayatu hab wannan ya zo ya yi riwayatu waraj wannan ya zo ya yi qalun wannan ya zo ya yi duri wannan ya zo ya yi hamza wannan ya zo ya yi abu amr wannan ya zo ya yi wai wannan ya zo ya yi kaza na me ha na me ka karanta Qur'ani da tajwidi ya isa kuma mata zuwansu tahajjud haramun ne Eh, kar su tafi kar su tafi ne da su yi suna dogara da hadisi yana nan bai kai irtika'ul hasan ba la tamna'u ima Allah masajidallah shi da suke dogara da shi idan akwai rufin asiri ba matan zamanin annabi ma na hana su balle mata zamanin dajjal matan yau ba matan dajjal ba ne ah shi kenan ai ba komai an ji ma za mu haɗa wajen tahajjud eh mana wai za su haɗa wajen tahajjud tahajjud ba wasu ya faɗa ba eh za mu haɗa wajen tahajjud na'am ya tsare to rabban na lafiya a cikin gobe za mu rufe karatu ko jibi juma'a din da to amma kun sai mun da ila mana da mu la ilaha illallah to sai Allah ya kai mu kuna so kuma yadda kwanaki biyu da bakwai bakwai to me kuke bani ya kuke bani bani na mana bani ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يسلم كما من جنة إن شاء الله